kafin mu tashi a cikin karatunmu na muskar akwai wannan littafin da nake amfani da shi sharhin al-ethiopi na alfiya wanda yake yana da fa'ida kwarai da gaske to an sami a nuska wadda take ta printing wadda za a printing wanda yake bukata sai ba da sunansa wajen a malam ismail ladan don aga iya mutanen da suke don aga a sai a yi printing sai mutane printing wanda su so wanda kuma yake so ya ba da email ɗinsa sai a tura masa soft copy kamar masu su malam rabil masu ipad sai kawai su rinka duba a cikin ipad ko da ke kuma ipad ba za ka yi ta aliki ba aiko to Allah ya ce maka na'am ipad ai ba virus apple ai ba su da virus ko ko samsung ce a to tana da virus ke na'am bismillah za mu tashi a hadisin ibn umar ko buniyar islam ala khamsa na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني حدثنا أبو خالد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم imam nawawi yace babu bayani arkanin islami wa da'aimihi al'izam babu babin da yake bayani akan rukunnan addinin musulunci da al'amudansa masu girma ar-rukun shine wanda yake yake mahiyatu shay dole abu sai da shi kamar jiki idan ba shi da arkan ne arkan din jiki kai da hannuwa da kafafu wannan duk arkan ne in babu waɗannan babu jiki to rukun shine wanda yake idan babu shi babu abu to ma'ana arkanul islam sune abubuwan da suke sune musulunci in babu su babu musulunci wadda'a'im a a adda'a'im jam'in a a wato a adda'a'im jam'un da'ama a asalin da'ama shine abin da yake rike haima sandan da ake sashi a tsakiya wanda za a janyo haima a rike to waɗanda saboda haka abin da yake shine yake rike shine yake tabbatar da addinin musulunci ba turaku ba turke rikewa yake a gefe yake na haima amma da'ama a cikin haima shine wanda yake a tsakiya wannan sandan da ake sawa a tsakiya sannan wanda yake idan aka sanya gefen idan aka sanya ko fatar ko tampolin din kuma menene shine zai rike shi sannan a janyo shi zuwa kasa wannan gufar ta tsakiya ba eh yawa gufa yace haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani mun gani ba al-Hamadani ba don akwai alhamadani akwai alhamdani amma kamar yadda nawawi ya ce a cikin sharhi a cikin sahihain duk inda kaga hamdani a cikin sahihain bukhari da muslim to bi iskanil min ne bi sukunil min alhamdani haddathana abu khalid shine sulaiman ibn ibn hayyan ba habban ba al-ahmar an abi malik al-ashja'i abi malik al-ashja'i shine sa'ad ibn tariq an sa'ad ibn ubaida an ibn umar wannan isnadin dukkanin su mutanen kufa ne sai abdullahi ibn umar wanda yana kan cewa haga sahabbai ilimin su ba ya tsaya kawai akan garin da suke ba wannan yan kufa ne gabaki ɗaya kaga sunna ce ta ibn wanda ibn sunna ce ta dan madina amma malaman kufa su suka ruwaito ta a watakila za mu ga dalilin da ya sa abin ya zamanto haka a cikin wajen sababin da yake hadisi ne wanda ya zo ala warid ala sabab akwai sababin da ya sa ibn umar ya riwayar wannan hadisi ya ce buniyar islamu ala hamsa an gina musulunci ala hamsa akan wato rukunai guda biyar in ka ce hamsa a sifa ne a wato adadi ne na muzakkar ko Ul- a- a- abin nan menene ibn malik yake cewa salatatun bitta'i a a salatatun bitta'i menene ba ba ba wanda yake baitin salatatun bitta'i qul lil ashara fi addi ma ahaduhu mudhakkara fi diddi jarri idan ka zo zaka yi kirgan abin da yake mudhakkar ɗayan su mudhakkar ne to kace salatatun bitta'i قل للعشرة حزوا عشرة كشي ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال abin da yake ahaduhu ɗayansu muzakkar ne fi dhiddi jarrid wajen akasin shine na mace jarrid ka cire ta din ka ce salatu banat khamsu banat arba'u banat kun gane wato idan muzakkar ne adadin sai kamar yadda shi mace idan mu'annas ne abinda kake kirgawa adadin sai kamar da shi namiji ba za ka ce salasatu banat ba kai lahan in kai haka salasatun bitta ya kulli la'ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara fi biddi jarrid fi biddi ai shine fil mu'annas jarrid ai jarrid min at-ta to nan kun ga sai yace khamsatu arkan za ka sai kai tawilin khamsatu din me yake nufi sai ka ce rukun hamsatu arkan tunda rukuni namiji ne ba za ka ce hamsatu da'a'in ba tunda da'a'in jam'in da'ama mace ne to shi sai a haka sai ka ɗauki a riwayar hams duniyar islamu ala hamsin ko kamar yadda za mu ga riwayar ta to wajen duniyar islamu ala hamsin aya ala hamsi da'a'in ko ala hamsi khisal wannan kuma za ka iya ɗaukarsa arkan buniyar islamu ala hamsati arkan ko ala hamsati ashiya sai ka yi tawilinta da al-muzakkar an gina musulunci akan wato rukunai ko abubuwa guda biyar ala an yi wahada Allah akan abu wato a kadaita Allah wa iqamis sala da tsayar da sallah wa ita'iz zaka da bayar da zakka wa siyami ramadan da azumin ramadan wal hajj da kuma hajji fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ma abdullahi ibn umar wannan mutumin sunansa yazid ibn bishir a saksaki ba zakzaki ba a saksaki a saksaki bisin ba bizai ba akwai wannan nisba din a cikin wata daga nan mutanen zariya suka samu ta ba kusan asalin zariya zakzak ne watakila daga saksak din ne suka ɗauko sunayen waɗansu daga cikin garuruwan da suke can mawara Allah har yanzu shi ne ya tambayi ibn umar alhajj wa siyami ramadan ya ce hajj sannan azumin ramadan faƙala la siyami ramadan wal hajj azumin ramadan sannan da kuma hajj wanda nuna kan cewa tartibin nan haka yake هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نجي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin ya bayyana mana wato rukunan addinin musulunci wanda ya nuna mana su ne waɗanda suke alal a'yani wanda idan babu su babu musulunci sai mutum ya yi su idan waɗannan su ne farlai wanda yake duk wanda zai yi musulunci dole ana nema ya kawo su ba wanda aka sauke ma mutum illa hajji ga wanda ba shi da iko amma sauran dukkaninsu an dora wa mutum illa kuma zakka ga wanda ba shi da dukiya amma in dai mutum ya zama to ahalin in dai mutum musulmi ne to musuluncinsa ba zai musuluncinsa ba zai tabbata cikakke ba sai da waɗannan na'am
قال وحدثنا سهل بن عثمان العسكري na'am قال حدثنا يحيى بن زكريا shine ake ce ma asaji
وهو ابن ابي زائده yahya ibn zakariya ibn abi za'ida asaji na'am قال حدثنا سعد بن طارق Ko- kai akwai ƙarin wa huwa ibn abi za'ida a cikin nuskarka mu ma na ni ma ta wannan babu na'am na'am Eh, to wannan ƙari ne eh, a cikin nusu so akwai akwai sabanin nusa amma dai shi din ne yahya ibn zakariya ibn abi za'ida shine sunansa kamil to amma a cikin wata nushar kawai sai aka ce yahya ibn zakariya na'am
قال حدثنا سعد بن طالب shine abu malikin al-ashja'i din nan da ya gabata a wancan hadisi
قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي
na'am عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال na'am بني الإسلام على خمس yace buniyal islamu ala khamsin kun ga nan ya sai ya zo da khamsin wajen addin unsa wajen ki da adadin abin da yake mace saboda haka sai ka fassara shi take tawilin sa da al-mu'annas kace kamar khamsati da'ain ala khamsi da'ain tunda da'ain jam'un da'ama ne da'amatun kuma mu'annas ce ko kuma ka ta- ka tawilin sa da khisal tada wato abun kira wato a- shi ma dai kamar shay'in ne wato kham- ala khamsi khisal na'am
على أن ي- على أن يعبد الله ويكفر بما دونه akan a- a- aka- an gina shi akan abauta ma Allah a kafirce ma abin da yake ba shi ba
وإقام الصلاة wannan shine tauhid din kenan kun ga wannan kamar wannan riwayar ta fassara ma'anar tauhid wancan riwayar ta ce ala an yuwahhad Allah ko a kadaita Allah nan sai ta zo a bauta ma Allah a kafirce ma da abin da yake koma ba shi ba ma'ana shi sai ta zo tana fassara ma'anar tauhid din to wannan sabanin na riwaya me yake nufi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da dukkan wa'annan alfaz din ko ko an yi masa riwaya bil ma'ana shine ghalib riwaya ce bil ma'ana dan haditha ce daya da ibnu umar ya riwayar hadisi
وإقام الصلاة da tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka وحج البيت da hajjin ɗakin Allah وصوم da رمضان kuma azumin watan Ramadan kun ga nan ya ruwaito shi da wannan da taqdimil hajji ala siyam a wancan da aka yi mai ibnu umar yace la sai yace as-sawm wal hajj to shi yasa ake cewa to ya nan anan kuma ibnu umar ya faɗe shi shi kansa a haka din shine ya faɗa ko kuwa rawin da yake ko- daga ƙasa da shi ne shi ne zai aula domin maimakon ka ce shi ne watakila ya yi don a wannan takdim wata akhir ya nuna kan cewa an yi riwaya bilma to kuma ka ce ibn umar ne ya yi kuskure wani lokaci ya takdim wani lokaci ya ta'akhiri in, gara ka danganta kuskure ya zuwa ga wanda yake koma bayan sahabi bisa ka danganta shi zuwa ga sahabi kamar yadda ibn hajar ya ce amma an yi ruwaya ta fuskoki da dama a dan uwanmu Abbas Saf- Safahan Allah ya ji kansa Allah ya hasa kabarinsa wanda muka yi aiki tare da shi akan Mustakhraj Abi Awana ya bibbiyi wa- hanyoyi ruwayoyin wannan hadisin ta hanya guda 11 daga Ibn Umar a kusan kowace riwaya an samu wannan sabani daga baya ya rinjayar da cewar daga baya abin da ya rinjayar shine wa aghlabuha فيها تقديم الحج على الصوم ففيها يوم روايون تقديم الحج على الصوم ولعلها هي الراجحة كما ذهب إليه البخاري دم بخاري ده يروي حديث رواية دي فارة كده دي فارة أم بتن دي أفضل رواية تقديم الصوم على الحج أما بخاري يا فارة أم بتن تدنيا نونة شواء إتشي مكيرين جاي وجنسا saboda haka abin da ya faru shine an samu waɗanda suka kaddamar da hajji akan azumi da wanda suka saba musu ya nuna kan cewa sun yi sun yi riwayar hadisin bil ma'ana wanda yake riwayar hadis daga cikin ɗaya daga cikin abin da yake faruwa wajen riwayar hadis bil ma'ana din shine taqdim wa ta'khir ba canza ma'ana yake ba ba illa bace eh ba illa bace dan abinda take illa mai sharadin riwaya bil ma'ana lokacin da muke maganan hadithu sahih mun yi batun riwaya bil ma'ana mun fara sharadin ta me sharadin riwaya bil ma'ana daga cikin dabtul daga cikin dabtul sadr lokacin da muke magana a bab mun yi maganar riwaya bil ma'ana me sharadin ta ya san abin da yake ma tuhilul ma'ani abin da take canza ma'ana yana da sani ya san abin da yake yake canza ma'ana to kaga wannan babu canzi a cikin ma'ana Allahumma sai dai za a iya cewa watakila za ta iya akwai wani lokaci da takdim da ta'khir zai iya tasiri akan hukunci dan za a iya cewa abin da aka kaddamar shi aka fi karfafawa bisa abin da aka jinkirta kaga ta nan wajen sai ya zamanto a nan idan mutum ya yi taqdim da ta'khir ya zamanto ya bai kiyaye ma'ana ba haka zalika akwai kamar daga cikin abin da malaman hadith suke wajen riwaya bil ma'ana su canza ar-rasul da annabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam suna cancanzawa saboda haka wannan riwaya bil ma'ana ne amma akwai wajen da ba za ka yi istibdalin ar-rasul da annabi ba ko wanne ne a cikin addu'a a cikin addu'a ma'atura cikin addu'a wanda take ake bauta ma Allah da lafazinta shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar irin at-tahiyat annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu at-tahiyya tashahhud yace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to ba za ka ce assalamu alayka ayyuhan rasul wa rahmatullahi wa barakatuh ko za ka iya faɗa yawwa wata ruwaya da ake cewa bayan annabi ya mutu ya kuke cewa ana kwanar eh annabi
eh wannan ya zo a cikin bukhari cewa almaj- a- abin nan ra'ayin almajiran ibn mas'ud cewa wajen tashahud idan mutum ya tashi yin tashahud bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya masa khitab sai ya ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ijtihadi ne kaga sauran sahabbai ba su yi musu muwafaqa ba Umar da ya tashi koyar da mutane tahiya akan mimbari shi ya koyar da su ne assalamu alayka ayyuhan nabi saboda haka wannan aka dauke shi akan fahimtar ibnu mas'ud ce da shi da almajiransa da almajiransa suke koyi da shi akan wannan amma ka kamar hadisin albarawu ibn azim amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta shi sai yace wa bi rasulika alladhi arsalta me aka ce masa yace la wa bi nabiyyika alladhi arsalta to na'am
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ubaidillah ibn mu'ad al-anbari
قال حدثنا أبي babansa shine mu'ad ibn mu'ad al-anbari قال حدثنا عاصم وهو, yace نعم.
na'am وهو, ابن مح- وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر na'am asim ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar tattaba kunna eh, shine tattaba kunnan ah, abdullah ibn umar
عن أبيه shine muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar قال قال عبد الله yace abdullah yace shine abdullah ibn umar kakansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace بني الإسلام على خمس an gina musulunci akan wato ah, abubuwa guda biyar ah, akan rukunai guda biyar
شهادة أن لا إله إلا الله shaidawar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah وأن محمدا عبده da ورسوله kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne وإقام الصلاة da tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka وحج البيت da hajjin ɗakin Allah وصوم رمضان da saumin Ramadan shi ma to kun ga anan sai aka ce shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda ya nuna kan cewar shahadatu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana cikin tauhidi me fuskan kasancewa ta cikin tauhidi tunda shaida ce da risala ya ake ta zama ta tashi ta cikin tauhidi shaida ce da risala ba kaɗai ta Allah ba za mu ce bisa bisa wato tajawuz ne a yi galabar shahadatu Allah ilaha illallah akan shahadatu anna Muhammadur Rasulullah ko ba ko wata ma'ana ta yaya za mu fahimci shigar shahadatu anna Mu- an- anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin tauhid shahadatu anna Muhammadur na'am kadai ta shi da ta da da'a za ka ce kadai ta shi da da'a Eh, ma'ana ba wanda ah, za a za a bauta ma Allah shi kadai ko ba za a yi bautar Allah ba sai ta hanyar da'a ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya nuna to haka wannan tauhidul ta'a ne tauhidul ittiba tauhidul ittiba na'am tauhidul ittiba na'am
قال وحدثنا ابن نمير na'am shine Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr قال حدثنا أبي shine abdullah ibn numair قال حدثنا حنظلة yace al-hanbala haddathana hanbala shine ah, ibn abi sufyan ko hanbala ibn abi sufyan na'am
قال سمعت عكرمة ابن خالد yace naji ikrimah ibn khalid يحدث طاووسا yana zantar da tawus wannan hadith tawus shine ibn kaysan al-yamani
أن رجلا قال لعبد الله بن عمر wani mutum ya ce ma abdullahi dan umar ألا تغزو ala ta ruzu ba za ka fita ka je ka yaƙi ba da kake jihadi fi sabilillah kana malami kamar ka mutane ga samari da an tafi ana sadaukar da kai amma kai ba za ka je ka jihadi ba ka sadaukar da kai ka mutu fi sabilillah na'am
فقال sai abdullahi ibn umar ya ce إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول hakika ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن الإسلام بني على خمس shi addinin musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar ne خمس ala hamsin Mhm.
شهادة أن لا إله إلا الله shahadati an la ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah وإقام الصلاة da bayar da da tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka وصيام رمضان da azumin ramadan وحج البيت da hajjin ɗakin Allah to kun ga wannan shine sababin da ibnu umar ya ambaci wannan hadith din kuma wannan riwaya ita ce riwayar bukhari a riwayar bukhari kuwa a inda imamu bukhari ya ruwaito ta bi taqdimil hajji ala siyam wanda yanzu shi kansa hamdala an saba a tsakanin ba wai kawai akan ibnu umar ba akan rawin da ya ruwaito daga rawin da ya ruwaito daga ibnu umar ma an samu sabani a to kuma wannan hadisin ya nuna sababin da ibnu umar ya faɗi wannan hadisi shine wanda ya ce masa ya zo yin jihadi shine ya gaya masa wannan hadisi menene fuskar wannan tam- a, amsar da ibnu umar ya bashi
saurayin nan wani cewa jihadi baya da cikin karin shi baya daga cikin arkanul islam to me ma'ana baya daga cikin arkanul islam wani baya daga cikin fardu ayin ma fardu ayin bane wanda yake kuma wannan shine hakika al'asul wajen jihadi fardu kifaya ne fardu kifaya ne inda yana daga cikin furudul a'yan da za a ambace shi a cikin wannan hadisi a wata riwayar yace masa kamar yadda ta zo a cikin bukhari ku mu mun yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta la takuna fitina har ya zaman to babu sauran fitina a bayan kasa ku ba so kuke mu zo mu yaki hatta takuna fitina mu zo mu yaki dan fitina ta barke a bayan kasa Mm, akasi akasi kamar majmu'atul jihadiyya ne ana zaune lafiya musulmi suna zaune lafiya a- a- a- a- a- tare da waɗanda ba musulmi ba Mm, yanzu kamar irin yancin da musulmi suka samu a ingila su gina masallatansu matansu waɗanda suke sanya hijabi ba a korarsu daga makaranta a- aka ba su yanci na addininsu ai shine kawar da fitinar dama fitinar a hana mutum ya addini to sai su je su kai musu jiha sai su je su kai musu a su yi abin da za a zo a cizguna musu yanzu kafin 9-11 da aka yi a amerika za ka iya sallah ko ina amma yanzu da yawa mutane suna yawan mun fatawa ce za su fita akwai wani ma'aikacin embassy ya ce za su sukan je atlanta daga new york zuwa atlanta inda consulate take can a tafiyar a jirgin kasa suke yi. suna shiga jirgi kafin suna shiga jirgin kasa kafin lokacin sallah azhar amma ba za su kai can ba sai bayan sallar magharba suka ce idan suka idan suka yi alwala suka je tashar jirgin kasa kafin jirgin ya tashi lokacin sallah azhar ya shiga za su iya yin sallah amma ba su da damar su ce za su yi sallah a waje don wani lokaci ba in aka ganka kana sallah akwai wanda yake saboda kiyayya ga musulunci tun abin da ake na yin ilabin kodin zarar bindiga ya harbe ka a je a yi ta shari'a wanda da babu wannan wanda da babu wannan kaga duk me ya kawo saboda an je an ce duk wai sai an je sai an ji an yi musu jihadi an yake su saboda abin da suka kuma jihadin da ake yi ba da sunan jihadi ba da sunan yan kungiyar sarika noki shi jihadi ba kun- ba ba sarika noki ba ne ba militia ne suke jihadi ba jaish ne yake jihadi jaish abin da ake nufi da jaish shine rundunar soja mayaka karkashin komanda na musulmi wanda yake da sulta siyasiya askariya ya da sulta ta shugabanci na siyasa da shugabancin karsun soja to kun ga irin fikihun sahabbai kawo mun aka kawo wannan sai in mutum ya kawo wannan sai a ce ka gani sani wasu rusa addinin musulunci ce babu jihadi a musulunci babu jihadin da suke yake da wannan mummunan fahimta na'am to wannan kun ga waɗannan su ne riwayoyin hadisin abdullahi ibn umar ga wannan hadisin kuma ah, wannan ya nuna cewar abin da yake lazimi alal ayan su ne waɗan- akan ai- akan ainihin kowane musulmi su ne waɗannan rukunai na musulunci Ah, wanda shine dalilin ah, da ya sa ibn umar ya kafa hujja da shi kuma wannan hadisin asali ne babba na sanin wato a shika-shikan ad- na sa- na sanin addini shi yasa kun ga imamun nawawi ya sanya shi a cikin hadisansa na arba'unan nawawi a hadisi na biyar don dama ya kokari ya tara hadisai da suke asali ne na addini na- na uku Mhm. haka ne na aisha ne na hudu ko na aisha na biyar Mhm. na'am
باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يكن babi da yake bayanin umarni da imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'o'in addini da kiraye zuwa ga addini da yin bincike tambaya akan ma'anar addini da kiyaye addini da isar da shi ya zuwa ga wanda bai bai kai masa ba
قال حدثنا خلف بن هشام
na'am khalaf ibn hisham
قال حدثنا زيد زي- آه، حماد بن زيد haddath hamad ibn zaid ibn dinar
عن al-azdi maulahu imamu ahli al-basra
عن أبي جبرة daga abi jamra قال سمعت ابن abi عباس jamra shine nasr ibn imran ad-dubai na'am
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نعم سميت ابن عباس نعم حا وحد قال وحدثنا يحيى بن يحيى نعم واللفظ له
نعم أخبرنا عباد بن عباس نعم عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال قدم وفد عبد القيس to nan kun ga yayi tahwilul isnad me yasa yayi tahwilul isnad me yasa bai hada su ba ya me yasa yayi tahwilin isnadin a inda ibn abbas me yasa bai yi tahwilin daga hammad ibn zaid ba tunda da hammad ibn zaid da abbad ibn abbad din sun rawaito daga abu jamra shi kuma abu jamra ya rawaito daga ibn abbas me yasa bai yi tahwilin isnadin daga a hammad ibn zaid ba kafin abu jamra alaikum salam saboda isnadin farko a kusurati sima ahsan saboda ikhtilafu sighatu sama kun ga a hadisin farko mai Abu Jamra yace sami'tu ibn Abbas a riwaya ta biyu me yace an ibn Abbas saboda haka idan yayi tahwilin isnadi zai dauki lafazin isnadi zai zai dauki sigat sigat ta'ammul ta isnadi akan wata wanda ba ta wannan isnadin ba sai ya zama to bai yi bai yi amanar ilimi ba babu dhabt dan yana daga cikin dabtu dabtun malaman hadith ba wai kawai suna haddace lafazin hadith bane hatta sigar sigar wato sigar riwaya sigatul tahakkul suna kiyaye shi suna bambance tsakanin sami'tu da an na to wai sannan wai a ce wai wai eh, Allah ya tsine wa yan orientalist har na da suke karatun addini sai su ce wai duk wannan kawai daga baya ne aka aka har hado kawai sunaye aka sassaka aka sassaka duk yayin da ake har hadawa za a yi wannan tatsuniyar sun ta kamar da suke ganin ka duk a ce an yi irin wannan har ta mili tsakanin siratu sama na'am yace qadima wabdu abdi qais abdul qais عن أبي قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ah, ah, wato ah, tawaga ah, tawagar girma ta kabilar abdulkais sun zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alwabd su ne wato aljama'a almuhtarin min alqawm ba a ce ma kowane kowace tawaga ba a ce mata wabd sai jama'a wadda take kamar yadda ake cewa high power delegation da turanci ko yanzu ba haka ake faɗa ba to su ne wabd Eh, amma kawai in kawai jama'a ne suka zo a, da aka, aka tattaro kawai a, ba su da wani mandate ba su da wani a, a, a, na me? Eh? Eh? nafar a eto ana cewa nafar- na- nafar su ne jama'a waɗanda suke adadinsu a daga uku zuwa goma Eh, eh, amma wab ba adadi yake ba faɗa ba yana faɗan irin irin waɗanda suke ciki ne wato matsayin waɗanda suke cikin wannan tawaga na
فقالوا يا رسول الله sai suka ce ya rasulallah
إن هذا الحي من الر- من ربيعة mu dai mu ne wannan wato kabila ta rabi'a Ah, wato ah, alhai asalinsa wato yutlak ala makanin kabila alhai wato unguwa ce to amma sai ake amfani da ita akan ita kanta kabila amma asalin ma'anarta alhai wato unguwa ce shi yasa har yanzu aka ga yawanci a kasashen larabawa haka suke sanya unguwanni hayi bani hashim hayi bani muawiya da nufin cewa unguwar kaza unguwar kaza na'am daga ah, wato daga daga rabi'a rabi'a sune waɗanda ah, sune waɗanda suke a najd a najd suke na'am
وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر gashi kuma kafiran mubar in kafiran mubar sun wato sha makance tsakaninmu da kai wato ba za mu kai ya zuwa gare ka ba sai mun wuce ta wajen su ne ka- su ne wato kafiran quraish tunda a abin nan a quraish larabawan makka mubar ne na فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام naka ba za mu ba za mu kai a ya zuwa gare ka ba ba mu da halin ba mu da hanyar zuwa ya zuwa gare ka illa fi ashhuril haram illa fi ashhuril illa fi sh- fi fi shahri fi shahril haram sai dai a cikin wata wanda yake mai alfarma
فمرنا بأمر نعمل به to ka umarce mu da umarni wanda za mu yi aiki da shi wannan ya shahrul haram din yana nufin jinsi su ne a wato ashurul hurum guda hudu dulqaida dulhijja muharram da rajab suna ce masa rajab me yasa suke ce masa rajab mubar Hmm?
kabila su musa Mhm.
alakanta shi da kabila Musa saboda sun fi yin al'amuransu masu girma a cikin shi.
Mhm.
saboda su ne suka yi da haramcin sa ahsan su suka yi da haramcinsa rabi'a ba su da cewa yana daga cikin ashurul hurum ba ba sa daukar rajab a cikin ashurul hurum shi yasa alqur'ani ya zo da cewa minha arba'atun hurum dan a tabbatar da haramcin watan rajab a ciki saboda dan suka dinu na rabawa ba sa ganin rajab yana daga cikin ashurul hurum shi yasa suke ce masa rajab mudar rajab din mudar yan makka yan quraish ne suke ganin sa shahrul haram amma yan rabi'a yan najid da sauransu ba sa ganin sa haka na'am
فمرنا بأمر نعمل به
na'am ka umarce mu da umarni wanda za mu yi aiki da shi وندعو إليه من وراءنا mu kira wanda yake bayan mu ya zuwa gare shi wato mu zamanto mu mu aiki sannan mu kira ga muhimmancin kira kenan da nuna kan cewar sai da sani ake yin kira tunda sun zo su nemi sani na'am
قال آمركم بأربع ya ce zan umarce ku da wato abubuwa guda hudu وأنهاكم عن أربع zan hana ku abubuwa guda hudu
الإيمان بالله na farko ima- imani da Allah
ثم فسرها لكم sannan فقال ya fassara imani da Allah ya ce شهادة أن لا إله إلا الله shaidawar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah وأن محمدا رسول الله da kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne وإقام الصلاة da tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da tsayar da da bada zakka وأن تعدوا خمس ما غنمتم da kuma ku bayar da humusin abin da kuka samu na ganima idan kun yaƙi fi sabilillah Ya sa- saboda su a la'alla wani ya nuna kan cewa su kabila ne masu ba'as masu ƙarfi wajen jihadi ba a ambata musu hajji ba maimakon hajji sai aka ambata musu wajabcin bayar da ganima to kun sa a- a- an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mutane ko da abin da ya dace da su kowanne da abin da ya gani na halinsu da ya dace da shi zai umarce su ba wai kan cewa wannan yana iyakantar da al'amuran musulunci bane akan wannan a'a ta babin farawa da al'ahammu fal muhim to da kun ga kamar malaman mu malaman wannan zamani waɗanda suke maganan fiqhul awlawiyat ilin su shi da Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi Allah ya tsare shi suna da mas- suna da madogara fiqhul awlawiyat wato abin da za a kaddamar kafin wanda zai zo bayan sa sun samu madogarar su daga mu- yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa shari'a wajen kula da mutane da abin da suke bukata sai a ba su abin da ya fi muhimmanci kafin sauran na'am
malam da ka kara kumsi
eh
to kumsi na gani ma ne wanda kumsi na gani ai gashi ma wa an tu'addu khumsa ma ghanimtu eh ba irin khumsin a ba khumsin in shi'a ba eh ma annabi kenan ya so ko sai mun tabo akida eh kun san yan shi'a sun ce a cikin duk abinda mutum ya samu zai bada khums in albashi ne sai ya bada khums idan kasuwanci ne yayi a cikin ribar da ya samu gabaki ɗayan ribar sai an ba zai ɗauko kuma su ya ba ma waɗannan masu raunin masu manyan raunin nasu Eh. da shi suke taya ka sunna wannan kuɗin nasu na'am
وأنهاكم عن الدبان kuma ina hana ku daga addubba shine duma wato shine abinda shine kamar a a gora wadda aka fafe ta zama to busassa na'am yalo eh eh shi ba- amma ai shi dubba din da ake nufi ba yalan ba domin ai shi yalo din a a a a a yalo a a gora dai ka san ai juma juma juma dai namu ba shi ne ake fate cikinsa ba a zaman to ana zuba nono fulani su zuba nono mutane kuma su zuba ruwa suna, eh, da su kwarya har kwarya ta shiga ciki kwarya ma tana daga cikin dubba duk abin da ake yinsa daga zuma dukkan wani abin da ake sanya ruwa a cikinsa ko ruwa ko abin sha a cikin abin da aka a cikin kwantena da aka yi daga duma shine addubba eh eh, an hana su a an hana su wato amfani da tsumin da suka yi a cikin dubba eh an hana su eh ahsantu wato an hana su amfani da tsumi da aka yi a cikin dubba a cikin gora domin me domin idan aka yi ya zamanto ya tira har ya zamanto mai sanya maye ko an zubar du- dumar za ta tsotse shi tana sha saurakan aka sake zuba wani ruwa a ciki zai zamanto mutum ya ci wani ɗan sauran abin da yake mai sa maye kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta na abin da yake sa maye idan masaki ne yake sa maye to ɗan ƙanƙani na tafin hannu ma haramun ne wato idan sai mai yawa ne zai sa maye to ɗan ƙanƙanin sa ma haramun ne na'am
والحنتم walhantam da kuma wato koransa shine koren dumaɗin waɗansu kuma suna cewa alhantam shine kasko Mm. shine wanda aka yi shi na alhantam kasko abinda aka yi shi da da da da da a- a- a- da yumbu kamar dai abin nan tulu tulu da go- a, tulu da irin a, a, ya sunan ba kutanniya ba kula kula Yakan- ita ce yakan kalwar ko da ake alwara da ita da Eh? kula Eh, to ita ce ita ce ajirar kulla a ba daga nan aka samu kulla ba kulla daban take Eh, kulla daban take
wannan fir Assalamu alaikum. yawa muna yawa malam usman muna karatu zan bugo maka in mun gaba insha Allah eh fadi saboda yake daga wan naqir wan naqir shine ah, wanda wato ah, duman da kuma ah, ina wadda aka shafe ta da da mai an alqair kenan Mm, an naqir abin nan na'am al-muzaffat eh wanda aka samu al-muzaffat wanda aka samu masa zit kwalta kenan al-muqayyad shine wanda aka samu masa man gelo eh ah ah, yawa ah, an-naqir an-naqir al-jur عندما ينقر وجعله آه kusan lokacin nan da sauran karfin idan lokacin da muke karanta wannan littafin da sauran karfin idan din ina ana rubutu ko ko tabarau babu yanzu ka sai an tsaya an duba sosai ko an Eh, na'am shine a shine jumadin da aka fafe aka samu da- da aka fafe aka sanya masa mai a cikin sa wal muqayyar kuma shine salkar ruwa wanda aka sa mata man gero su da shi annaqir da almuqayyar illa da yasa aka hana yin tsini a cikin su saboda suna da zafi saboda man da aka sanya da kuma aka fafe din cikin sa da yake sukan sanya a a wukani haka a fafe cikin sa sai ya zamanto ruwan da yake yana turara yana kumfa ko baya samun fita wannan sai sanya shi yayi zafi zai yi saurin tura ya zama giya zai yi saurin turanin da nan ya zama giya shi ma kuma almuqayyar salkar saboda man da ake sawa baya barin iska ta shigo ya saboda haka abinda a a- in ya tura ba ta inda yake fita shi ma nan da nan sai yayi zafi sai yayi saurin zama giya to kuma kun san abinda suke dogaro da shi na abin sha shine tsini a sa ruwa a jefa a dabino a ciki in ya tsuma sai yayi zaki sai a rinka sha yana da daɗi ko a jefa busasshen inibi zabi a ciki shine wanda suke ce ma annabi Eh. to a farkon musulunci saboda gudun a abinda zai kawo maye sai aka hana dukkan wato kwanuka da suke ake tura a- a- a- ake yin turin a tsumi da su idan saboda gudun kan cewar abin zai sa maye ba tare da an sani ba daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tabizu fil asqiya wala tashrabu muskira ku yi nabid a cikin dukkan irin kwanukan da kuke so dukkan irin kwantena da kuke so ku yi a tsini a ciki amma kada ku sha abin da yake sanya maye na'am
zada
zada halaf زاد خلف في روايته halaf a cikin halaf ibn hisham a cikin riwayarsa ya ƙara شهادة أن لا إله إلا الله ku bauta a shaidar babu abin bauta da gaskiya sai Allah وعقد واحد ya ko- wato ya ya ya- ya ɗaura hannu ɗaya dan ya tsada shine ya haka wato ya kirga me fa'idar haka sun gona ya nuna biya- ziyadatu dabt ko Eh, wa aqada wahida me fa'idar haka fa'idar wajen koyarwa dan ya zama to kada ka dogara kawai da ji har ya zama to kana gani Eh, shi yasa sai shi yasa akan yi haka wato uslubi ne na koyarwa wanda yake yanzu malaman da suke karanta education sun san muhimmancin irin wannan to ga duwa ina hikimomi suna nan a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda turuqut tadris da ake teaching methods eh, idan da mutum zai yi research ya fitar da turuqut tadris daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da fa'ida mai yawa da mutane za a samu fa'ida lokacin da yake karanta littafin nan emotional intelligence na Dol Coleman eh, sai abin nan kana duk irin abubuwan da yake kawo na hikimomi sai ga shawahid suna ta zuwa mun a cikin daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an kici da mutum zai daure wani lokaci yayi sai ya fitar da emotional intelligence daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am yace imam muslim yace haddathana abubakar ibn abi shayba ومحمد بن المثنى da muhammad ibn al-musanna az-zami ومحمد بن بشار da muhammad ibn bashar وألفاظهم متقاربة lafuzan riwayar su mas- makusanta juna ne قال أبو بكر abubakar yace
قال حدثنا هدى yace gundar ah, ya bamu ah, ah, wato gundar haddathana gundar shine gundar shine muhammad ibn ja'far ya daga cikin wanda suka lizinci shu'ba ana ganin sa yana daga cikin wanda suka fi kowa wato karfin riwaya daga shu'ba ibn al- ibn al-hajjaj
عن شعبة
na daga shu'ba وقال الآخران وقال الآخران sauran kuma suka ce
حدثنا محمد بن جعفر
su sai da suka ce haddathana Muha- ba su ce haddathana gundar ba shi ibn abi shayba sai ya faɗe shi da lakabinsa gundar lakabinsa ne gundar ne kun ga bi fathil dal Allah sarki duk da yake wani malamin mu Allah ya- ya ya- ya ce masa gundur gundur yake cewa Sheikh Sulaiman al-Uraini Allah ya kara masa lafiya yace gundur gundar ne Mhm. ka gani shi ibn abi shayba cewa ya gundar kaga inda imran muslim yake haddace isnadi ko su kuma sauran da muhammad ibn al-musanna da muhammad ibn bashar sai suka ce haddathana muhammad ibn ja'far Mhm. duk shi ne shi ne wannan sunansa ne wancan lakabinsa ne eh kada ka ɗauka rawi ne daban kaga wanda bai sani ba wanda bai san ruwatul hadith ba sai ce kaga ma abin da malaman su sun sha bamba don ka mutum ɗaya ne
قال حدثنا شعبة zai ce haddasa na shu'uba shi ko ibn abi shaiba cewa ya an shu'uba ko na'am عن أبي جمرة daga abi jamra قال كنت أترجم بين يدي ابن بين يدي ابن عباس na kasance ina yin tafinta gaban abdullahi ibn abbas an yi sabani akan tafintan da yake yi abu jamra a irin tafintan da yake yi a gaban ibn abbas a waɗansu a kan ma'ana guda biyu a ma'ana ta farko shine cewa fassara yake yi, don ya iya yaren farisiya saboda haka yana yi ma ibn abbas tafinta ma'ana yana yi masa far- eh, yana yana masa tarjama yana yi masa tafinta wato ya faɗa da larabci shi kuma ya fassara saboda ibn abbas kun san ya zauna a basra shine ya zamanto a a ya rike basra da sayyidina ali lokacin sayyidina ali yana amirul mu'minin a kufa ibn abbas shine a basra kuma wannan hadisin kun ga duk duk basriyun ne نصر ابن شي ابو جمره نصر ابن عمران الضبعي البصري شعبه بصري حماد ابن زيد بصري wanda zuwa wancan isnadin haka zalika su gundar sauran ka a lokacin ibn abbas yana basra ne shi ya- yanayi masa tafinta ma'ana yana fassarawa zuwa farisanci ma'ana ta biyu shine yana isar da maganarsa yana faɗa shi kuma yana isarwa da babban murya da mutane su ji kamar ya- shine za su fika kuma kuma dai kamar yadda akan yi kun san a- a- abin nan a limamai su ba sa magana da ƙarfi kamar yadda- sai dai zakara shi zai faɗa shi zai eh kamar ana ɗaurin aure ba eh wani yana faɗa wani yana wani ya ɗauka daga hannunsa kamar yadda ake kafin yanzu a yi a ilashi duka yanzu ba su da aikin yi sai dai su yi koko eh tunda babu kafan babu lasfika ba na to shine ma'ana biyu to ma'anar ta farko ita tafi inganci domin kamar yadda ya zo a cikin bukhari na wannan hadith din ibnu abbas ya ce masa ka zo ka zauna a wajena zan sanya maka rabo daga cikin a daga cikin albashi ya sanya masa eh, don ah, kuma ibn abbas kan zaunar da shi alasar a kan gadansa saboda yadda yake kimanta shi saboda kuma yawanci za a ga sahabbai sukan yi irin wannan ga wanda aka san yana da fa'ida wajen sha'anin harkar ilimi to shi saboda abin da yake da shi na wannan sanin yaren farisi kuma a wannan a yana da tasiri wajen isar da addini ya nuna muhimmancinsa kuma wannan kun ga wannan shi ya nuna kan cewa sahabbai a da suka tashi yaɗa musulunci ba tilasta mutane suke dole sai sun yi larabci ba a'a sai suka sanya a sanar da su da yaran da za su iya sai su su bayani wani ya fasa sauraka abinda muke yi mu ja baki mu fasa na da asali na'am na'am akwai wani abin da yake kuma iskali da wani kan Allah yana fatan cewa dan na taɓa wani malami ya fito shi a matsayin hujja a kan jan baki da kuma tafsiri Mm, da ko wani hadisi ne ko akwai hadisin daban mm.
na lokacin da yake zani da kayan hadisi ne to wanda dai a cikin bukhari ya ga sun tsare da cewa kamar a a gaban ka'aba yana da gaban ka'aba to ban san ko wannan hadisin yake nufi ba ba dai zahirin wannan hadisin a zahirin wannan hadisin ibn abbas ya rike nasr shi abu jamra ya ce aqim indana zai iya yiwuwa lokacin ibn abbas ya koma makka ne to amma in haka ne ya koma makka ne me tarjuma za ta yi ga mutanen makka sai da ɗauke shi da ma'ana ta biyu ta tarjuma ɗin shine tablighus isarwa ma'ana ana jami da suna tafsiri na da ramma
oho a cikin sai wani kisa shaɗi da wani magana Mm.
shi a abdullahi na basu mayar allah ramma da yake jami da su tafsiri a gaban shi ne da wannan ne ai shi ne ke Wa- amma wannan ai ba wannan ba tafsiri yake ba izinin abbas sai dai na wannan din na wai ala ja masa baki yana tafsiri to ban san ban san wanda yake ban san a wannan asalin da yake nuna haka ba amma dai wannan shi ma isar da ilimi ne tunda wannan ba wai littafi ake karanta masa ba shi riwaya yake yi shi kuma wannan yake isar da ma'anar riwayar da wani yare da mutane za su fahimta na'am
كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس na kasance ina tafinta a gaban Ib- tsakanin ibnu abbas da mutane فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجنة sai wata mace ta zo ta tambaye shi akan wato tsini da aka yi a cikin du'a wato a cikin ah, gora
فقال sai ya ce إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم tawaga ta wakil a a ta- tawaga ta mutanen kabilar abduqais sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من الوفد manil wa suwani ne waɗanda- suwaye wannan tawaga أو من القوم ko kuma waɗanda mutane ne waɗannan wanda ya nuna mustahabbancin haka da halaccin haka mashru ne ka faɗa kada ka ce a ne haka kuma sai su ga kan cewa ban girmama su ba ba ma a san su ba a'a wannan yana daga cikin a, yana daga cikin hikima na mu'amala ka san wanda kake mu'amala tare da shi kuma in ba shine ya bayani ba ba za ka iya sani ko shi waye ba amma waɗansu sai ka ga sun yi nauyin baki ba za su ce ba kai ta gaisa da mutum baka san ko waye ba Mm. to wannan babu komai ka faɗa ka ce wani ne sai wai kamar ni na wai ba a sani ba Eh. Eh, to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Eh. kuma wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan koyar da mu ko da ya san su Allah ya sanar da shi daga gai cewa ya san su su ne amma sai ya faɗa don mu ji mu koyi tunda mu ba za a iya sanar da mu ko su waye ba na'am
نعم. قالوا ربيعة sai suka ce kabilar rabi'a
قال مرحبا بالقوم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaba maraba da mutane marhaba wato talqauna rahba wato kun sami yalwa shine ma'anar marhaba wato babu takura ko kuna da yalwa wato kamar yadda kuke da yalwa a fili haka ma a zuciyarku kuna da yalwa shine ma'anar marhaba kun ga wanda ya nuna a- a wata riwayar an ce a, sai da ya ce musu marhaba din sannan ya ce wa alaikumus salam sun yi sallama sai ya ce musu marhaba wa alaikumus salam a cikin sharhin ibn ibn hajar yayi ishara ga wannan wajen turuq wajen tara riwayoyin wannan hadisi na'am
aw bil waqti aw bil wafdi ko kuma yace marhaban bil wafdi maraba da wannan wato tawaga ghayra khazaya wala nadama ghaira khazaya wala nadama ba kuna masu ba su wato wulakanta ba ba ana wulakanta ku ba ba kuna masu nadama ba wato ba za ku wulakanta ba kuma ba za a yi muku ba za ku yi nadama akan zuwanku ba to mun tsaya akan tsakiyar hadisi kenan tsawa ɗaya ta yi to dan yi break ai irin wannan minti biyar kafin a yi sai ku tsayar da mu to ina ta bayan ana ta bayani da zuwa na'am na'am na'am
saboda alwaktu ba kawun ba a kan eh wato na farko dai wannan sabanin riwaya a wato a bi bi kiyaye ba me yace wabdi yace ko qaumi yace kaga in yace wabdi wato ya riga ya san daga alamar su da gani kan cewa jama'a ce mai girma in kuma yace mai alqaum wanda mutane ne waɗannan to babu wannan a, babu wannan sifar ba su bayyana dai kansu ba a matsayin ba su bayyana kansu ba kawai dai jama'a ne suka zo kuma amma da in ya ce manil wabd akwai fa'idar kan cewar akwai girmama su an yadda cewa su wabd ne na'am alaikum salam na'am na'am Mm, kamar lokacin da yake mana karatun hadisin na Muhammad bin Salama ne mm, na wani imam Muslim ne.
mm.
ko ni ne na samu kuskure ko kuma da haka malami ya bari Mm.
cewa Imam Bukhari bai rawaito ham- hadisin Muhammad bin Salama Mm.
na wannan kabiya da aka tambaya da sallallahu alaihi wasallam to kuma sai da daga hadisin ko na Bukhari da ruwayar Muhammad bin Salama da Muhammad bin Zaid lokacin da yake rubawa shi ne yana nufin cewa wancan hadisi ne ko Bukhari bai rawaito ko kuma yana nufin gaba ɗaya Bukhari bai fitar da hadisin Muhammad bin Salama gaba ɗaya bukhari bai fitar da hadisan hamad ibn salama ba bukhari bai fitar da hadisan hamad ibn salama ba na'am ba mu shi abu kan babu shi a bukhari shi yasa har su imamun nasa'i suke cewa abun mamaki ga wanda zai kirwaito hadisin hamad ibn salama amma ya kirwaito hadisan su abubakar ibn ayyash um, da aka aka jera waɗansu daga cikin suna shi hamad ibn salama abin da ya sa malaman hadisi suke kaddamar da shi saboda duk da a wajen hadda a wajen bab bai kai hamad ibn zaid ba duk akran ne kun shekara ɗaya suka mutu kuma duk mutanen gari ɗaya ne Ah, abin da ya sa ah, suke kaddamar da hamad ibn salama saboda a tsayayye ne wajen wajen sunna da kare da sunna da raddin gida shi yasa yake da imama a nan wajen duk da yake a wajen hadda bai kai hamad ibn zaid ba shi yasa aka ce me bambanci tsakanin su yace kamar bambanci wajen kimar bin dirham da dinar dan Hamad ibn Zaid ibn Dirham da Hamad ibn Salama ibn Dinar kaji da su bambanci kamar bambancin da tsakanin dinar da dirham
da nan kuma da yake ya haifi ya haifi Hmm.
laifi ne ko A- kuma annai sabo laifi sabo a ai imam muslim bai haɗu da laifi ba laifi a a- abin na andalus ne shi ko yahaya ibn yahaya annai saburi wanda yake riwayar muwatta wanda ma a, muslim yake riwayar muwatta ta hanyar sa muslim riwayar muwatta ta hanyar yahaya ibn yahaya annai saburi na'am na'am alaikum salam yazid yazid ibn harun al-wasiti ya malamin imam ahmad Mm. na'am Na yi ta. gaskiya ban sani ba ban san ingancinsa ba amma dai hadisi ne mashhur ya faɗa sa bari bayan sallah sai mu duba mata a cikin sils- a cikin silsila na mu ci gaba to
نعم إذ قال فقالوا يا رسول الله na'am sai suka ce ya rasulullah
إنا نأتيك من شقة بعيدة mu muna zuwa maka daga wato wahala mai mai nisa na'am to eh to to kai bismillah wai fara ai mu ko- mu yi bismillah mu koma farkon hadisi
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
نعم أبو بكر ابن أبي شيبة يروي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ده محمد ابن المثنى ومحمد بن بشار ده محمد ابن بشار وألفاظه متقاربة لفظا سو kusa da juna suke
قال أبو بكر Abu Bakar ibn Abi Shayba yace حدثنا غندر yace haddathana Gundar sai ya ambaci malamin sa da laqabin sa
عن شعبة daga Shuba kun ga sigar riwayar sa an ana ce na'am وقال الآخران sauran su su biyu kuma sune ibn al-Musanna da ibn Bashar
حدثنا محمد بن sai جعفر suka ambace shi da sunansa ba da laqabin sa ba
قال حدثنا شعبة sai shi haddasa shuba kuma ku ku lura da sifatul tahammul yadda ta saba a can ibn abi shayba ya ce an shuba nan kuma su suka ce haddasa na shuba
عن أبي حمزة daga abi جمرة daga abi jamra nasr ibn imran ad-dubai
قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس na kasance ina yin tarjama a gaban ibn abbas mun ce wannan tana ma'ana biyu ko dai isarwa ko kuma ma'anar tafassara ya zuwa ga yaren farisiya
وبين الناس da tsakanin ibn abbas da mutane فأتته فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر a sai wata mace ta zo tana tambayar sa akan wato sini ruwa wa- wato sumun da aka yi sumun dabino ko na inibi da aka yi a cikin gora
فقال sai ya ce إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم wa- a, jama'ar abdulkais sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من الوفد suwane ne wannan jama'a أو من ko القوم kuma suwaye wa'annan mutane قالوا ربيعة suka ce a, jama'ar rabi'a ce قال sai ya ce مرحبا بالقوم marhaba maraba da waɗannan da maraba da wa'annan mutane أو بالوفد ko kuma maraba da wannan jama'a da wannan tawaga غير خزايا ولا الندامة ba ba kuna wato kunyata ba wulakanta ba ba kuma kuna nadama ba wato ba za a tozarta ku ba za a darasa ku ko ba za ku tafi daga nan gare mu kuna yin da na sani ba za ku ji daɗi za ku yi bazo wannan isa matuƙa ce wajen maraba da baku wanda haka ake so a yi Eh, da magana sai abin nan din babu amma magana ta kai zuci ba irin ba irin ta wata waɗansu ba zan faɗe su ba ake fadal fadal Eh, so ake kace ah jazakallahu khairan jazakallahu kai tafiyar ka la sarki Allah ya ji gamban jafar shine ke bani labarin yan su ah, lokacin da ya ji to na ga muku yan su wato idan an zo buɗe baki in an zo buɗe baki a in aka yi sallar magarba sai mutum zai ce sai ya ce ma mutane faddal faddal to ɗaliban najeriya su ba su sani ba aka ce faddal kawai sai mutum ya biyo wani ya zo ya ka kwana uku kun yi ce faddal sai a biyo shi a ranar na hudu sai ya ce wannan zon latin ne yake samu su kun san da zon ana ce ma na- rashin zon wayannan zolat din ne ke tare da su ana ce musu faddal ala tsohon sai su shigo maka su abinda suka dauka idan kai a ce a zakallahu kai a masa wannan addu'ar a daya shi ba yana nufin ka shigo bane to kada kai irin ta wannan kai da gaske kace na'am gaira khazaya wala nadama na'am
قال فقالوا يا رسول الله sai suka ce ya rasulullah inna la'atika min shuqqatin ba'ida mu muna zuwa maka daga wato tafiya mai nisa
wa inna bainana wa bainaka hadha kun san ashukka almasafa kenan kan walakin ba'udat alaihim ashukka na'am
wa inna bainana wa bainaka hadha alhayya min kuffar kuma tsakanin mu da kai akwai wannan kabila ta wato kafiran mudar
wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahrin haram kuma mu a, ba za mu iya zuwa maka ba sai a cikin wata mai alfarma ita shukka a shi bi lokaci kais ma'anarta as-safar a lokacin na'am
famurna bi amrin famurna bi amrin fasl ka umarce mu da umar da al'amari wanda yake mai- mai- wato mai mai bayyananne wanda yake mai babu wani wato a a rikici a cikinsa alfasul wanda aka rarrabe shi wato aka yanki aka rarrabe shi wato shine ma'ana dai albayyinul wadi bayyananne wanda yake balo balo
nuqdimu bihi man wara'ana da za mu ba ma wanda yake bayan mu labarinsa nadkhulu bihi aljanna kuma mu shiga aljanna da shi saboda shi
qala wa amarahum bi arba' ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abubuwa gu- abubuwa guda hudu
ونهاهم عن أربع ya hana su abubuwa guda hudu
فقال ibn abbas ya ce أمرهم بالإيمان بالله وحده ya umarce su da imani da Allah shi shi kadai وقال ya ce هل تدرون ما الإيمان annabi بالله sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun san menene imani da Allah قالوا الله ورسوله أعلم suka ce Allah da manzonsa sun fi sani قال شهادة أن لا إله إلا الله sai dawon babu abin bautawa da gaskiya sai Allah وأن محمدا رسول الله kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne وإقام الصلاة tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka وصوم رمضان da azumin Ramadan وأن تؤدوا خمسا خمسا من المغنم kuma ku bayar da humusi a cikin ganima
Biyar ke da na'am biyar ke da آه، شيء هذا.
abubuwa ya da
a wannan imani da Allah shi ne na farko imani da Allah din ai shine shahadatu Allah ila illa wannan Muhammadur Rasulullah inda aka biyar mu duk ɗaya ne wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa an tu'addu khumusan min al-maghnam haka ne a guda biyar ne ya faɗe su a wancan hadisin ma guda biyar ne ko iqamis sala wa ita'iz zakat wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum eh babu babu sawm ramadan babu sawm ramadan ma wajhu dhalik wannan mahallin bahas waye zai mana bahasi akan wannan ya binciko Ne? darasi mai zuwa waye zai mana bahasi ya kawo mana eh ya aka yi suka zama hudu aha me za ka hada su da me za ka hada su eh eh aha wa an tu'addu khumusan fa ku ba da khumusi babu haji wa an tu'addu khumusan min al-maghnam na'am to ai dai shi yana cikin to ina ganin waɗansu ba su fahimci iskalin ba ku saurara ku ku tsaya ku fahimci iskalin tukuna kafin ku san don abin nan ana cewa in za ka yi bincike to sai ka san tambaya tukuna ko research question to menene iskalin iskalin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan umarce ku da abu hudu ayya umar ina umarta ku da abu hudu kuma ina hana ku abu hudu zai ce ina umarce ku da imani da Allah ya fassara musu shine shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sai kun ga ɗaya kenan ko da tsaye da sallah da ba da zakka da azumin Ramadan da kuma bayar da kuma wannan guda biyar ne ko guda hudu guda biyar amma a wancan hadisin hadisin farko riwayar a wani ne ruwaito daga abi jamra abbad ibn abbad da hamad ibn zaid ibn dirham su da suka ce guda hudu sai suka ce imani sai da sallah ba da zakka bayar da humus ba su ambaci azumi ba saboda haka shi wannan ya ambaci shoba ya ambaci har da azumi saboda haka me za a ɗauki wannan riwayar na'am to ziyadatu thiqa ja za a ce abubuwa guda biyar kuma bayan an ce guda hudu al-tafsil ba'd al-ijmal na'am na'am alaikum salam eh eh a to ai iskalin akan riwayar da aka faɗa azumi din ba ku fahimci riwayar iskalin ba ne ya ce abu hudu kuma sai aka ambaci biyar saboda haka ambacin azumin watan ramadan wahami ne ko ba wahami ba ne shi ne abinda za a duba in wahami ne kace shuba ne wahami kenan ko kuma za a ce mafhumul adad ne wal adad la mafhuma lahu mafhumul adad da'if ba itibarin mafhum an ce hudu in aka zo faɗan biyar ba hudun za ka duba ba biyar ɗin da aka faɗa su za ka duba almuhim dai ku je ku binciko wannan abu na'am eh na'am bismillah mu ci gaba ونهاهم عن الدباء والحنتل والمذفر kuma ya hana su daga addubba shine gora walhantam da kuma a, abin nan a, gora gorar a, kula eh, tulu wal muqayyar yace wal muzaffar da wanda aka sanya masa man gelo da wato salka ta ruwa da aka sanya mata mai na gelo a wajen annaqir annaqir me na fassara muku annaqir na ce shi ma dai kamar almuqayyar din ne ko wanda aka shafa shi da mai to wata wani tafsir din da aka yi na ganin ma lokacin da kuka karatun bukhari shi shi na rinjayar abinda ibn hajar ya faɗa annaqir shine akushi shine akushi wato shine kamar kututturan dabino a fafe shi ai kwanan shan ruwa a cikin gare shi shine annaqir saboda haka fafe kartar itacen da ake yi da wuka a fafe shi ya zama to shine kamar akushi kenan a wajen na'am
قال شعبة shoba yace وربما قال النقيض wata wani lokaci yace annaqir وربما قال المقيد wani lokaci kuma yace almuqayyar wato wanda aka sa masa alqayr alqayr shine man gelo shine na hudu eh
أو قال wa qala kuma yace احفظوه ku kiyaye su وأخبروا به من و- من وراءكم kuma ku ba da labarin wannan ya zuwa ga wanda yake bayan ku
من وراءكم
min wara'ikum ko man ahan min wara'ikum din da haka ne za ku ga ɗayan riwayar wa akhbiru bihi min wara'ikum ku bayar da shi daga bayan ku
وقال أبو بكر في روايته abubakar a cikin riwayar sa yace من وراء man wara'akum wa akhbiru ya ya zama to ya bayyana maf'ul din
وليس في روايته المقدر shi bai ambaci al-muqayyar ba na'am mu ci gaba wannan hadisin yana da turuk masu yawa kan lokaci ya kure mana mu karanta wannan hadisin ne mana fata قال وحدثني عبيد الله بن معاذ Ubaidullah ibn Mu'ad al-Ambari قال حدثنا أبي yace haddathana abi shine Mu'ad ibn Mu'ad حاء wa hawwala sanad na'am وقال آه، و- قال وحدثنا نصر بن علي الهج al- al-Jahdami na'am Nasr ibn Ali al-Jahdami
قال أخبرني أبي Ah, ah, abi shine Ali ibn ah, ah, ina gan Ali ibn Umar kenan al-Jahdami
قال جميعا su su biyun duk suka ce da shi da wa kenan da Mu'ad ibn Mu'ad da shi Ali da ah, da Ali din da baban Nasr نعم عندنا.
Eh,
نعم. حدثنا قرة بن خالد kace haddathana qurrat ibn khalid
عن أبي جمرة daga abi jamra عن ابن عباس daga abdullahi dan abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wan- da riwayar wannan hadith نحو حديث شعبة kutan ku- ah, da kutankucin hadithin shu'ba وقال أنهاكم عن أنهاكم عما ينبذ به الدباء fidduba amma yin bazu fidduba ina hana ku da tsumin da ake yin sa a cikin gora
والنخيل addubba fiddubba kun ga shine nace muku da shine kun ga wannan hadisin shi ya fassara ma'ana hani akan addubba din wato yin nabid a ciki yin tsimi a ciki ba wai amfani da gora ce da aka haramta ba yin nabid a ciki na'am والنخيل da kuma annaqir shine akushi وال- والحنتل da kuma alhantam shine ah, wato kula والمزفر da kuma salkar da aka shafe ta da ru- da mai
وزاد ابن معاذ في حديثه Ubaidullah ibn Mu'adh ya ƙara a cikin hadisinsa عن أبيه daga قال- babansa yace وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma al-Ashaj الشج الشج عبد القيس Ash- al-Ashaj Abdul Qais shine wato a a a shugaban Ab- Abdul Qais wanda yake mai mai hasken ka- mai hasken wanda yake al-Ashaj shine wanda yake mai hasken kama eh
إن فيك لخصلتين a cikin kai akwai kana da wata ɗai- waɗansu ɗabi'u guda biyu يحبهما الله الحلم والأنام Allah maɗaukakin sarki yana son su su ne alhilmu wato nutsuwar hankali wal'ana da sannu-sannu alhilmu shine rashin wauta rashin wauta kun san abin da yake sa mutum ya wauta nan da nan ya kushe zuciya to alhalim ku shine wanda yake da iko wanda yake da wato mallakar kushinsa mallakar zuciyarsa shi yasa ake cewa wato ake kiransa wato a cikar, cikar hankali wanda yake rinjayar da hukuncin hankali akan hukuncin sha'awa kun sai ita sha'awa daga ah, ghadab fushi daga sha'awa take zafin rai to alhalim shine wanda yake abin zai matsar da shi zai zai sanya shi wani abu amma ba zai ba sai sai ya sanya ma kansa linzami أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي kamar yadda mu'awiya yake yawan karanta wannan kusan mu'awiya bin abi sufyan da abin da ya shugabanci larabawa kenan Ah, alhilmu Alhilmu. baya rikicewa baya barin kun san mutum ya bi zuciyarsa sai ya kiɗi ne sai ya rikici saboda a lokacin nan fushi ne kawai a gabansa baya gani to alhalim ko baya taba zabarin wannan abin ya faru gare shi komai yake yi yana da yayi da hankalinsa shine yake ce ma wai sau da yawa lokacin da ake yakin siffin a- eh, yakin siffin tsakaninsa da sayyidina ali ransa ya sa shawwala masa ya gudu da gudu daga wajen sai ya ce ya ce shine aqulu laha ailil nafs idza jasha'at wa jashat idan ta yi wato ta yi raki mm, ta motsa a kan cewar za ta ba abinda take so makanaki ɗin ce ki tsaya a nan tuhmadi ki yi abinda zai ki yi a yabe ki autas tarihi ko a cikin shi ki huta wato da da- da rai da- da ran yayi abinda ba a so gara ma an kashe shi. da ita rai ta yi abinda ba abinda ba za a yabe ta ba gara ta mutu shine tuhmadi autas tarihi yace sai in ya tuna wannan baitin sai ya tsaya na'am shi ashaj abdul qais sunansa al-mundir ibn al-harith waɗansu kuma suka ce wannan shine maka- ah, maganar al-aktarun Al- ah, ah, al-aktarun sun ce al-mundir ibn a'id na'am
قال قال حدثنا يحيى بن أيوب
نعم حدثنا يحيى ابن أيوب الغافقي المصري قال حدثنا ابن علي حدثنا ابن عليا شنو إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة قال daga Qatada bin Da'ama As-Sadusi yace حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آه.
عبد القيس ah, wanda ya hadu da ah, Al-Wabd jama'ar da suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdul Qais ya bani labari
قال سعيد
Ah, Sa'id yace وذكر قتادة أبا نضرة Qatada ya ambaci Aba Nabra shine Al-Mundhir ibn Malik
عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا daga Abu Sa'id al-Khudri a wannan hadisin nasa أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا cewa waɗansu mutane daga abdulkais sun zo ma- sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce يا نبي الله suka ce ya annabin Allah إنا حي إنا حي من ربيعة mu jami'a ce daga cikin rabi'a وبيننا وبينك كفار مضر tsakaninmu da kai kuma akwai kufaru mudar kafiran mudar
ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم ba mu da ikon zuwa wajen ka sai illa fi ashhurul hurum sai a cikin watanni masu alfarma
فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا ka umarce mu da wani al'amari da za mu umarni wanda yake bayan mu da shi
وندخل به الجنة kuma mu shiga cikin aljanna saboda shi saboda mun yi aiki da abin إذا نحن أخذنا به idan muka yi riko da shi
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
آمركم بأربع ina umartar ku da abu guda hudu وأنهاكم عن أربع kuma in hana ku abu guda hudu
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ku bauta ma Allah kada ku shirka da shi da wani abu وأقيموا الصلاة kuma ku tsayar da sallah وآتوا الزكاة kuma ku bada zakka وصوموا رمضان kuma ku yi azumin watan Ramadan وأعطوا الخمس من الغنائم kuma ku bayar da al-khumus min al-ghana'i kuma da khumus daga cikin ganima nan ma biyar ne na'am
وأنهاكم عن أربع kuma ina hana ku abu guda hudu عن الدباء daga addubba والحنتم da alhantam والمزفة da kuma al-muzaffat wan naqir قالوا يا نبي nan الله ya kawo al-muzaffat da an-naqir al-muzaffat ita ce salkar da aka sa mata kwalta zit al-naqir kuma wanda aka sa mata mangiri na eh
قالوا يا نبي الله suka ce ya nabi Allah ما علمك بالنقيض suka ce me ya sanar da kai annabi
قال sai ya ce bal Bala.
ya ce na sani mana جزء jiz'un wato kututturen dabino ne tanqurunahu da kuke fafe shi فتقذفون فيه من الخطباء min al sai ku jefa shi daga wato wani nau'i ne na inibi a na na dabino qutai'a nau'i ne na inibi a na dabino kun san dabino yana da in kuka duk wanda ya je Madina in ya je kasuwar dabino akwai kasuwar dabino kusa da harami za ga an yi alloqatu sun faɗi sunayen dabino har guda 26 nau'i nau'i daban-daban to daga cikin nau'in dabino akwai qutai'a eh qutai'a da kuke jefa dabinon qutai'a kaga ya san ma abin da suke yi na al'adar su a ga su a can najib suke amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin al'ada shi yasa har suka yi mamaki suka ce ma ilmuka bin nafis da aka ka san annafis dan ba su zo ba su gan shi ba a madina na'am
قال سعيد sa'id ibn abi aruba yace أو قال من ko الدباء kuma yace daga at-tamr bai ambaci sunan nau'in ba sai ya faɗi jinsin kawai ثم تصبون فيه من الماء sannan ku kwaranta ku ku kwarara masa daga ruwa
حتى إذا سكن غليانه har sai idan wato a a wato kumfarsa ta a- a- a- a- kun- kumfarsa ta tafi ya daina kumfa شربتموه sai ku sha shi
حتى إن أحدكم har ɗayanku أو إن أحد إن أحدهم ko ɗayansu masu shan nasa la yadribu ibn ibn ammihi bisayf la yadribu ibn am la yadribu ibn amrihi bisayf yakan sara wuyan dan baffansa dan uwansa wanda yake shine mai kare shi saboda mai amma mai kare shi ne saboda maye eh
qala wa fil qawmi rajulun asabathu jirahatun kadhalik a cikin mutanen akwai wani mutum da shi ma ya samu rauni al'a- eh, sakamakon irin wannan wani ya sha nabiz din ya bugu ya same shi kun ga wannan bai ya kai wannan wato mujiza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma wannan babu abu yana daga cikin abin da zai sanya su su karbi illar hannu cewa wato dan maslahar kansu ne ba takura musu akai ba ba ce kada ku je ku rinka wato ku- a- a- a- a- a- a- a- a- ku daina sharholiyar ku da jin daɗin ku na duniya ba cewa abin da zai kawo muku barna ku bashi domin ga barnar shine ya gaya musu kuma sun ganta a kansu musamman shi wannan wanda yake abin ya same shi na'am qala wa كنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ni na kasance ina koya saboda kunya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fa- fa qultu sai na ce
ففيما نشرب يا رسول to a الله cikin me za mu sha abin sha ya rasulullah
قال في أسقية الأدب sai ce a cikin wato a a salkar salkar fata
التي يلاف على أفواهها wadda ake ɗaure bakinta
فقالوا يا نبي الله sai suka ce ya rasu- ya nabi Allah ya rasulullah qalu ya rasulullah a wajenka ya nabi Allah Mhm.
إن أرضنا كثي- كثيرة
jirzan ce ai mu kasar mu garin mu beraye da gafiyoyi yawa gare su a wajen
الجرذان aljirzan su ne manyan bera gafiya kenan
ولا تبقى بها أسقية الأدب a salkar salkar fata ba za ta zauna a wajen ba bera ci ne ta bi
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
وإن أكلتها الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان sai tuno mun da malamin mu lokacin da muka zo hadisin haka ya rinka faɗa wa in akalat hal jirzan wa in akalat hal jirzan koda koda koda beraye sun cinye ta koda beraye sun cinye ta koda beraye sun cinye ta kun ga ku duba ku gani yanda wato maslahar tsara addini ake kaddamar da ita akan maslahar tsara dukiya da kuma yanda ake kaddamar da maslahar tsara hankali akan maslahar tsara dukiya me yasa aka hana shan wannan a aka hana shan waɗannan wannan tsumin ba dai na sa maye ba maye me yake rusawa ba hankali ba amma sai aka ce su yi a cikin abin da yake zai iya kaiwa ya zuwa ga za a tsara hankalinsu amma dukiyarsu za ta iya salwanta saboda haka wanne ne a ala tsara hankali ko tsara dukiya tsara hankali kun ga yadda ake ciro da makasudin shari'a daga cikin tafsir daga cikin hadisai daga cikin nusus to da haka abinda malamai suka fitar suka sanya shi wannan ga su ne waɗannan su ne makasudin shari'a kuma suka sanya su da wannan tartibin babu da hadisi guda ɗaya da ya zo ya bayyana su ko aya da ta bayyana su amma irin waɗannan nusus ɗin aka biye su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dukkanin su suna nunawa ga haka shi ne abin da wannan shi ne ake ce ma al-istiqra ka bibbi nusus na shari'a ɗaya bayan ɗaya ka ga sun nuna abu ɗaya sai ka tabbatar da kan cewa wannan hukunci ne da babu shakka a cikin sa to ka duba hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa in akalat hal jirda wa in akalat hal jirda wa in akalat hal jirda ko da dukiyar ku wato ko da biraye za su ci ko da biraye za su ci ta wato ko da dukiyar ku za ku salwanta ko da dukiya za ta salwanta ko da dukiya za ta salwanta ko musulunci ya zo da tsara dukiya amma abinda ka ga an ce ko da ba za a tsara dukiyar ba a yi shi ya nuna maslaharsa ta fi maslahar tsara dukiya kuma wannan maslahar shi ne tsara hankali na'am
قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم لأشد
Ya- kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ashaj abdul qais إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والألم a cikinka akwai wato tare da kai akwai wato tada ɗabi'a guda biyu da Allah yake son su alhilmu hankali shine al'aql wal ana shine wato tarkul ajala sannu sannu da rashin gaggawa cikin al'amura an ce a, ina ganin riwayar za ta zo wadda za ta nuna shine yayin da suka zo kowa yana gaggawa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi al-ashaj sai ya je ya ɗaure raƙuminsa sannan ya je ya samu wani waje bayan wani bayan wani ɗan kucitturan dabino ya yi wanka ya ɗauko waɗansu kaya ya cire kayansa ya ɗauko waɗansu kaya masu kyau ya sa sannan ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk a wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kallon sa wanda ya nuna haka ake yake da kyau ka rinka kiwon mutum ka rinka- ka rinka ganin sa dan ka san halin sa to haka yake shine da yazo sai ya ga masa wannan to me fa'idar haka faɗa masa bayan a ciki akwai yabo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai bu dan uwanka ka tsata unuqahu ka karya wuyansa to amma kuma gashi shi wannan an yi masa me fa'idar da yasa aka yi masa haka? na'am in dai karantarwa ne ai za a iya faɗa a san dan wannan ɗaya daga ciki na farko dai abinda suka ce suka ce an san cewar ba zai sanya shi ujub ba inda aka ki wannan madh inda aka ki dama madh din ga wanda zai sanya masa ujub amma an san ba zai sanya masa jiji da kansa ba sai aka ga masa sannan kuma na biyu idan ya mat- ya bayyana matsayinsa a cikin mutane mutanensu kan cewa yana da wannan sifar kuma Allah da manzansa yana- Allah yana son wannan sifar domin su kaddamar da shi akan kansu in sun zo sha'anin bikin shugabanci na malam sarki ga mutum zai iya wata dabi'a bai san kimanta ba A- Annabi ahsan ya koya masa cewa Ahsan.
wannan ibada ce eh ahsan shi kansa wannan ya san kimar wannan halin a wajen ya san masa ya san kimar wannan halin da yake da shi a wata riwayar an ce ya rasulullah ya ce masa ya tambaye shi ya rasulullah wannan halin hali ne da Allah ne ya gina ni a kansu ko kuwa a iktisabun su ne sai ya ce bal abu ne wanda Allah ya gina ka a kansu aka ce sai ya ce alhamdulillahi allazi jabalani ala ma yuhibbuhu Allah wa rasul na gode ma Allah da ya da ya dora kirar kirata akan abin da Allah da manzonsa suke so na'am mu ci gaba mu karasa turko ah, hanyoyin wannan hadisin kuma mun ko mun dawo hadisin ah, hadisin Abdullahi ah, ah, Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ah, ibn Sinan na'am قال حدثنا محمد بن a cikin wancan isnadin da ya gabata akwai a sa'id ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba mukhtalif ne yayi ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa har bai san ma abin da yake faɗa ba a ƙarshen rayuwarsa yayi ikhtilaf Mm, tare da cewa a wato yana da hadda a menene akwai wannan da- menene dab menene dabbal fulfuli yanan dai zamu ganshi a cikin sahih muslim to kun san me ikhtilaf wanda hankalin sa yaje kita akwai mushkila wajen karɓar riwayarsa saboda ya manta abin da ya sani to yawanci ka'idan malaman hadith sukan duba su ga yaushe ya ikhtilaf in aka gane lokacin da yayi sai a ga suwaye suka yi riwaya daga wajensa kafin ya ikhtilaf suwaye suka yi riwaya daga wajensa bayan ya yi ikhtilaf suwaye ba a sani ba suwaye kuma wanda da suka yi riwaya kafin ikhtilaf sun yi riwaya bayan ikhtilaf dan akwai waɗansu da za su yi riwaya kafin ikhtilaf ba za su sake riwaya daga wajen sa ba yayin da ya ikhtilaf to shi Isma'il a, Isma'il ibn Ulayya yana da cikin wanda suka yi riwaya daga Ibn Abi Aruba kafin ikhtilaf yawanci malaman hadisi sun bayyana wannan akwai zafai da suke bayyanawa kutubur daga cikin nau'in tasnif na ilmin rijal akwai waɗanda suka kula da wannan akwai alkawakibun nayyirat في من اختلط من الرواة الثقات الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة من الرواة الثقات أم. yana nan littafin na ibn al-kayyal an yi shi da tahqiqi Ah, kuma ah, wannan akwai waɗansu da riwayar tasu za ta zo wanda suke riwayar ba a tabbatar yaushe suka ji ba amma kuma riwayar su tana cikin sahihai amma sun dogara da kan cewa riwayar tana da shaida a waɗansu riwayoyi saboda haka sai su kawo ta ko da wanda ya riwayar daga wajen malamin yana daga cikin wanda ba a san lokacin da ya ji ba ko lokacin ikhtilaf ne ko bayan al-ikhtilaf na'am
قال حدثنا محمد بن المثنى na'am وابن بشار نعم.
قال حدثنا ابن ابي عدي eh, An- zakariya ibn abi adi na'am عن قتاده na'am قال حدثني غير واحد لقي ذا- ذاك الوفد yace qatada yace haddathani ghayr wahidin laqiya dhaka alwaqt mutane da dama wanda suka hadu da wannan wafd wannan jama'a ya gaya mun
وذكر ابا نضره kuma ya ambaci daga cikin su akwai Aba Nabra عن ابي سعيد daga Abi Sa'id al-Khudri ان وفد عبد القيس cewa wafdin a jama'ar Abdul Qais لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه yayin da وسلم suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بمثل حديث ابن عليا da kwatankacin hadisin Isma'il ibn Ulayya غير ان فيه sai dai a cikin sa ولا تذيفون فيه
wa tadhifuna bihi وتذيفون فيه min al-qutai'a قطيعة kuma kuke jefawa a cikinsa daga cikin dabinon kutsai'a
أو التمر ko kuma daga dabino والماء da du- a- da kuma a a ruwa
ولم يقل bai fa- bai ce قال سعيد أو قال من التمر bai ce qala sa'id aw qala min at-tamr ba kun ga wancan shi a a a Isma'il ibn Ulayya ya ce qala sa'id aw min at-tamr amma shi a wannan riwayar ibn Abi Adi shi bai ce qala sa'id ba na'am قال حدثني محمد بن بكار البصري نعم حدثنا نعم محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم abu asim shine ake ce masa annabil Bak- bahak ibn makhlad
عن ابن جريج daga ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj al-makki
حاء ya hawala sanad نعم قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له muhammad ibn rafi ya ru- ya karanta min wannan hadith kuma wallafdu lahu lafazin da zai kawo nasa ne
قال حدثنا عبد الرزاق abdul razzaq as-sana'ani ya karanta min wannan hadithin abdul razzaq ibn hammam as-sana'ani shine wanda ake zargin ce yan shi'a sun kawo shi sai to kun gani kuna cewa ba ruwanku da yan shi'a ga ga hadisan sanan a ciki dan shi'a ne dan shi'a ne kuma gashi kuna riwaya daga wajen su ko kun ce mu kafir kun kun ce su kafire ne to wannan dai yana daga cikin wato ujoro da suke yi da coge wato tafsir wannan ku tsaya ku ji wannan ma- matsalanta da muhimmanci wato a wajen salaf a shi'a a wajen malaman hadith magabata shi'a iri biyu ne akwai shi'a ba masu wuce gona da iri ba akwai shi'a masu wuce gona da iri shi'a waɗanda suke ba sa wuce gona da iri su ne waɗanda suke fifita sayyidina ali akan sayyidina usman kawai suna fifita ali akan usman to wannan suna da yawa a cikin magabata musamman malaman da suke cikin kufa malaman kufa suna da yawa har waɗansu ma daga cikin malaman madina wannan shine tashayyu bila gulu kamar yadda zahabi ya ce na biyu shine tashayyu a wato bil gulu wuce gona da iri a cikin shi'anci shine fifita sayyidina ali akan dukkan sahabbai har da abubakar da umar to wannan su ne wanda sayyidina ali ya rinke musu bulala masu yin wannan yana cewa duk wanda aka zo min yana fifita ne akan abubakar da umar sai na yi masa jalattuhu haddal muftari zan masa haddi na wanda ya kadafi to su ma wannan ana karɓar riwayarsu amma waɗanda suke zagin sahabbai waɗanda suke zagin sahabbai suke tsine musu to waɗannan ba shi'a ba ne rafi ba ne kuma waɗannan babu zancen gaskiya a riwayarsu saboda haka inda za ya ce na ruddu riwayatahum wala karama ba su da wata karama ku duba cikin mizanin al-i'tidal tarjama aban ibn yazid al-abbar zahabi ya faɗi wannan ka'idar a cikin mizanin al-i'tidal tana da kyau amma dai wannan kusan shine kulasar abin da ya faɗa Eh, kuma kun san wato aban ibn yazid ina jin al-abbar al'abbar a aban ibn yazid na kyautu da san aban ibn yazid ne cikin jirgin farko dai to wannan yana da muhimmanci kusan wannan saboda lokacin da kun san lokacin da sarkin kano ya yi magana a kan shi an ci yan shi a sun masa raddi daga ciki suna kawowa daga cikin abubuwan da suka kawo kenan ta ta za a ce a kaza kaza ga shi nan ga malaman ahlus sunna din nan jidin tafansu cike suke da mutane yan shi'a sannan a ce yan shi'a ba su ba a delivery ko ba ko kafirai ko makamancin wannan haka zalika mai littafin almuraja'at da yi duk abin da yake kokari yake nan ya kawo masu riwaya a cikin sahihain da sauran tafan sunna da aka ce yan shi'a ne ya tabbatar da kan to ga sunan an ce yan shi'a ne kuma kuna riwaya daga wajen su to wannan shi tafsirin da ya kamata mutum ya sani yan shi'a ne ba amma ba irin waɗannan ba shi ne wanda ake cewa da da za a ba da wasu hadisai na wasu mutane saboda shi a cikin su za a samu tawaya da yawa eh shine ibn haka ibn al-madini yake da zan bar hadisan mutanen kufa saboda shi'anci da hadisan mutanen basra saboda qadar aqidar qadariyya la dayya'atul kutub da littafan hadisi sai a da da littafan da aka yi riwaya sai ya zama to duk babu su saboda mutane ne a can waɗanda suke saboda zaman sayyidina ali a can sun tasirantu da san da sansa a da fifita shi akan da yawa daga cikin sahabbai haka yan basura sun tasirantu da aƙidar ƙadar saboda kusancinsu da mutanen farisa wanda yake daga cikin tafan a cikin tafansu akwai abubuwa na aƙidunsu wanda ya suka tasirantu da shi mu karasa da Allah
قال حدثني محمد بن بكار البصري na yace haddathani Muhammad ibn Bakkar al-Basri قال حدثنا أبو عاصم Abu Asim an-Nabil haddathana Abu Asim an-Nabil
عن ابن جريج daga Ibn Jurayj حا ya hawala sanad قال حدثني محمد بن رافع na'am وعبد الرزاق آه، وال- وال- واللفظ له.
واللفظ له na'am قال حدثنا عبد الرزاق na'am آه، أنبأنا qala akhbarana قال Ibn Jurayj أخبرنا ابن جريج na'am قال أخبرني أبو أبو Abu Qaz'a قزعة shine Suwaid Suwaid ibn ah, Suwaid ibn yake hakuri wala an ji rubutun pencil ne duk ya tafi idan ya tafi bana gani bana gani na'am okay dan ba mun ci biyu mu karasa wannan hadisin sai dole ne sai mun ba za mu da zai mu karasa babin ba na'am shi na karshe mhm na'am أن أبا نضرة نعم.
أخبره
نعم أبو نضرة آه شي آه أبو نضرة منذر ابن عائد
وحسنا أخبرهما da kuma Hassan shi ma ya ba su labari أن أبا سعيد الخدري أخبره cewa Abu Sa'id al-Khudri ya ba shi labari أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا wabda Abdul Qais da suka zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce يا رسول الله suka ce ya Rasulullah جعلنا الله فداءك Allah ya sanya mu mu zaman tofan sakka ماذا يسلب لنا من الأشربة me yake inga me yake kyautatuwa a gare mu na daga abin da zamu sha فقال sai ya ce لا تشربوا في النقير kada ku sha a cikin annaqir a cikin gora قالوا يا نبي الله suka ce ya ya annabin Allah جعلناك الله جعلنا الله فداءك Allah ya sanya mu mu zamanto fansa a gare ta kun ga girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kullun su sake maimaita wannan na'am أو تدري ما النقير ya a yanzu ashe ka san annabiyar akushi قال نعم yace na sani yace na'am الجذع ينقر وتطير aljib'u shine kututturan dabino da ake fafe tsakiyarsa
ولا في الدباء kuma kada ku sha a cikin addubba ولا a cikin gora ولا في الحنتمة kada kuma ku sha a cikin alhantama shine akushi وعليكم بالموكى ku sha abin da ake ɗaura bakinsa na salka ku sha tsini a cikin abin da ake ɗaura bakinsa na salka na'am alhamdulillah to wannan ah, shine karshen babu kenan alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من ائمه المتقين ومن دعاة الصادقين اليك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكتب علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين